اسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم لك الفداء to yau abinda muka tunatar da juna dangane da shi shine abin da ya faru bayan an kai iyalan gida zuwa dimashik ko da ke ba mu gama ba mun fita cewa ainihin an tafi da kawo kan kan imam hussein da kawo kan yaren gidansa da sabansa da aka kashe da kuma matansa da 'ya'yansa da duk sauran wanda suka wanzu na yaren gidan annabi an tafi da su ɗaura a da igiyoyi kuma matansu a wannan doguwar tafiya an sa su akan raƙuma ne marasa shimfiɗa bi da su gari-gari kowane gari ana tariya da murna kamar yadda ruwayan sahar bin sa'ad sa'idi ya ce aje wani gari ana irin wannan tariya ya ɗauka ko ana ko suna su mutanen sham suna da wani idi ne wanda su sauran laraba ba su san da shi ba sai aka ce ai ga abin da ake ya sha mamaki ya ce ta wace kofa za su shigo aka gaya masa ya tsaya kuma ya laifo sai ga sai ga shi da idansa ya gani to kuma da suka shiga da aka shiga da su birnin damashq shi ma ya zira ya je tariya ya yayin da ainihin kawo kan suka fara bullowa daga nesa suna haske wanda shi kansa ya zira ya ce فلما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على رباجيروني عند عينهم وإن كاوكا سكا بيانا كما سكا حسكي وإن رانكو rakin ya fi kowane kai akwai kan tashi da rana suka yi haske a kofar gari suka haska kofar gari hankaka da ya kuka alaman alaman masiba na tafi sai shi ko ce oho kai ta tai kai ta kaka dinka kai kokar kai duk ɗaya ne na na rama abin da annabi ya mana ko ma me zai faru ya faru wato na na riga na biya kuma a gaban su ya waƙan laita a shahidu badirin shahidu waƙal jaza al-hazraj min waƙal asar an ce waƙan ibn zuba'ara ne wanda ya yana bayan bayan waƙan bayan yaƙin uhud yana cewa ina masu ainihin dattawansu da aka kashe a bar sun ga yadda aka yi uhud su ga cewa an ram to shi kuma yazid sai ya ɗauki wannan waƙen sai ya ƙara masa ya ƙara waɗansu baitoti a kai ya ce ainihin lastu min hindafi wani suna cewa hindafi ko hindaki ko hindati ko hind ma hind uwarsa ce ko kuma amma suna cewa hindaki shine an ce hindaki ana cewa ita uwar larabawa wa ita ce uwar larabawa saboda haka balarabe yana cewa shi dan hindak ce ko a ce shi ma hindak din da yana cewa shi dan ta ne to ma'ana shi ba balarabe ba ne don an san balarabe da intikama yana da ramuwan gayya ko da shekara wani ba ya yafewa zai da yi shiru amma zai rama wata rana da ɗabi'arsa ce balaraben daji wanda bai tarbiyyantu da tarbiyya ta addini ba wanda yake da zafin ƙabilanci ya shige shi dun dama larabawan jahiliya haka suke ainihin suka rufe bin bashin jini ne ainihin tsakanin gida da gida idan ma ainihin mutum ya zo mutuwa zai ma 'ya'yansa wasi da jikokinsa wasiya ne cewa tsakaninsa da gidan wani akwai jini kuma su kansu sake su sun ɗauko fansa to kuma za su ce mishi kada ya damu ya mutu lafiya za su karɓo fansa ne ko ba daɗe ko ba jim to tun da balarabe ba jahili an san shi da ɗaukan fansa shi ne yake cewa lastu min hindaki illam an taƙim min bani ahmada ma kana fa'al ni ba balarabe ba ne mai ba ɗan hindaki wato ni ba balarabe ba ne in ban yi ramuwan gayya a kan 'ya'yan ahmadu ba na abin da shi ahmadu ya aikata abin da ahmadu ya aikata ahmadu ya nufin manzo Allah sallallahu alaihi da kiran sunan shi ya kira shi shi ba balarabe ba ne in bai rama a kan 'ya'yan ahmad abinda ahmad ya yi ba wane ne ahmad yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa to menene menene menene manzo Allah ya musu ya kashe kakanninsu amma shi manzo Allah ba kashewa ya yi ba yaƙi ne sun je kashe shi ne sai Allah ya bashi sa'a shi ba su iya kashe shi yaƙi aka yi ko da ke a wajen balarabe haka nan ne in an akwai a yakin aka kashe yana yana yana ramuwan gayya amma yakan rama a yaƙi ne ba yana kisan kai ba ne ba dun ba jaruntuka ne kai kisan kai ba yaƙi ne jaruntaka to amma shi ne yazidu shi kisan kai ba yaƙi ba jaruntakan yaƙi ya nuna ba amma da ya dai ya dai ce ya rama shi ba shi yanzu shi ya rama kuma shi ma yayi irin abinda gwamnansa na kufa yayi shi ma ya zunguri ainihin kan imam da shiryensa da sanda ya shi ya faɗi kamar an gaya masa ga abin da ubaidullah ya yi amma sai ya irin abin da ubaidullah ya yi shi ma ya ce a abu abdullahi ne haka ya tsufa haka sannan sai ya zunguri kushirya ya ce wannan mutum ya kasance yana cewa ubansa ya fi ubana uwarsa ta fi uwata shi kuma ya fi ni ya ce amma inda ya ce uwarsa ta fi uwata to ba wani wanda za a ba wata mata a duniya za a kwatanta ta da fatima yar manzalo amma inda ya ce ubansa ya fi nawa to ai an yi hukumci hukumci ya zama na ubana ba na ubansa mulkin ya koma hannun ubana ba nasa sannan kuma inda ya ce ya fi ini to ba ga kansa ba to kaga wato kenan yazidu ya yarda uwar husaini ta fi uwarsa amma bai yarda uban husaini ya fi ubansa bai kuma bai yarda husaini ya fi shi ta ina uwar uwar husaini ta fi uwarsa ita ita uwar husaini yar manzon Allah ce shi ko uwarsa ba kalbiya ce kirista daga kabilan kalb kalb sunan kabila ne ban san me yasa ake ce musu kalba amma kalb shine kare da a larabci amma dai sunan kabila ne kuma mutum yana ansa yana in ce da ba kalbe ne zai ce shi kalbi shi ke na halas kamar yadda nan mawa na da garuwa za ka ji an ce mutum gari sunan shi kura in mutum kura zai ce shi ba kure ne ba wanda ba yana nufin sunan gari ne kawai layaka sunan kabila ne kalb to wasa ba kalbi ya ce to kaga ya san tana ta fito amma ta ina ne uban yazid ya fi uban hussein shi ta nan kuma sai ya manta cewa da in dai har uwarsa ta fi saboda dangantakanta da annabi da yana da hankali da ya gane cewa wannan dangantakan ta an- da annabi ya nuna cewa ubansa ya fi ya- ya- u- u- uban Hussein ya fi ubansa saboda in dai daraja ja- daraja Fatima ta samu saboda ita yar yar annabi ce to Ali kuma ya sami daraja kuma shine magajin annabi shi ya fi kowa kusanci da da- da- da annabi a cikinsu kuma me me yasa annabi ya zama yake da daraja Allah ne ya aiko shi da sako saboda haka da dara- darajar matsayinsa da kuma im- imani da aikin kirki wanda yake shi kuma ali shine ke biye masa a wannan saboda kaga s- amma sai sai mai sai yazidu ya koma da abin a mulki yanzu m- ai sarauta ubansa ne yayi ba to ba sarautan uban Husaini ne aka kwata ba a'a tun da dai ya kwatu shi kenan ya zama nasu to sai kuma ce shi kuma ya fi shi to ai ya kaga ya kashe shi to kaga anan anan ya ku ya ku ya abin nan eh, dalil ya kubuce mai Yazid ya gane cewa ba ainihin ta iwaye ya sarauta kuma waye ya kisan kai ba ta ne ake samun wanda ya fi ɗaukaka ba daukakan nan da ya ga uwar Hussaini ta fi uwarsa to da shi ne kuma uban Hussaini ya fi- ya fi shi da shi ne kuma Hussaini ya fi shi ba ma za a yi kwatantawa ba in ka ji an ce wani ya fi wani kila duk suna da daraja ne ana tara ana ana kwatanta tsarki da kazanta ne wannan tsarkakakken mutum kuma akan sashi da kazami a ce wai tsarkake ya fi kazami ai ban ba kan gado ma magana ba tun da ba mahallin kwatantawa ba ne ma wannan don in kaji an ce daraja wannan ya fi wannan sai dai sai sai dai a ce wannan yana da daraja wannan da daraja amma wannan ya fi ya fi shi daraja masu daraja ke amma ba a karanta ba ba a kwatanta daraja da wanda bai da ita to amma dai shi haka yake ka- shi shi- shi ma- irin irin irin tunaninsa kenan to kuma irin tunanin su wa'annan irin mutanen kenan ire-irensu har ya zuwa yau ɗin abin mamaki shine inda su mutane yanzu har za ka ga sun sun hau mumbari suna magana ko su suna ƙoƙarin su wanke wa'annan mutane wai su yi musu uzuri ce to ta ina kuke musu uzuri amma su ba su yi mu kansu ba shi ma ya faɗi irin abin da ah, ubaidullah bin ziyad ya faɗa ya ce yawmun bi yawmi badar yini da yin- yinin badar shi ma ya faɗi irin wannan to kuma kisan wannan tsoho din nan da kuma wannan eh, wazi- wazi- eh, cikin ma- 'yan majalisar yazidu ya nuna maka daidai yadda aka iya rufe al'amarin nan ga mutane wannan tsoho iyakan gaskiyansa yake ya zo ya gansu a inda ake aje baye ya ce alhamdulillah allah da ya kunyata ku ya kashe mazajenku ya ba amirul mu'mini na nasara a kanku sai imam zainab ya ce ya sheikh da girmamawa ka karanta alkur'ani ya ce eh ba ka karanta ayan la as'alukum alaihi illa al-mawaddati fil qurba ba ya ce na ka ce to ai mun ne zur qurba din ba ka karanta ayan wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsu wa lirrasuli dhul qurba to ai mun ne zur qurba lokacin ayan zur qurba ce ai to ai dun mu ne sai ce kuma ka karanta eh, inna ma yuridu Allahu an yuzhiba ankum risa ahlul bait wai to ko- to- to ai mu ne sai ce tsakaninka da Allah ku ne ya ce wallahi mu ne da haƙƙin kakanmu manzo Allah sai nan take sai sai tsoko hankalinsa ya tashi ya daga hannu ya ce ya rabe ba ni ba masu gaba da yaran manzon ka sannan ya ce akwai tuba ya ce akwai tuba in ka tuba ya ce na tuba to kun ga wannan tsohon shi mai aka ce mashi an yi an je an ya- an yaƙi ne aka kamo bayi na waɗanda suka fita daga ɗa'a suka fita addini suka fice daga addini harijai aka ce waɗannan sun fita daga addini amma kaga inda aka iya rufe mutane sai amma sai yanzu shi mutumin nan ya fahimta kaga nan da ne sa- sannan kuma har wala kuma dan majalisa mai mukami irin wannan shi ma bai sani ba tun da na ji dan majalisa tun da har ya ga wata yarinya ya ce a bashi ya yi magana da zira ya bashi ai kaga yana da matsayi yanzu in aka zo da bayi eh, fa- fada eh, wani dogari ko zagi zai ce a bashi ai zai ji tsoro ai ta kama shi tsawa to kai ka san wannan wannan maganan sai dai ko wani kusa da sarki shine zai iya cewa ya ga wata yarinya yana so a bashi to sai ya ce ya ce masa ya- wancan yarinya yana so ya bashi sai ita kuma yarinya ta ji tsoro ta ɗauka ko zai yi wuni bisa shari'a amma shi ta baiwa ne sai ta riƙe- ta rike rigan gugunta sai ta ce masa ai sai ce a- ai ba zai yi gare ka ba ba kuma zai iya rawa da mai gidanka ba sai shi waje da ce in in na ga dama ina aikata haƙƙina ne ina aikata ta ce sai dai ka fice daga addinin ah, da addi- daga addinin kakanmu domin da addinin ba- ba- ba- sai- da addinin baban mu kashi da in kai musulmi to suna wannan magana ne sai fara jin shi mun mutum ya fara tunanin ha wannan wasu irin mutane da addinin ku ne ya ce ya shirya sai ga yanzu da bai iya ci gaba da magana ba sai ce wannan wannan wace ce ya- wace ce wannan yarinya da nake so ka ba sai ce ai Fatima yar Hussein ke wannan fa da take magana da kai sai ce ai Zainab yar Ali ke Ali bin Abi Talib yace kana nufin waɗannan su ne ka kamo a matsayin bayan na ɗauka bayan rumu ne na ɗauka rumawa ne sai kawai juya sai ce amma Allah ya tsine maka yazidu to kuma kuma sai yazidu da wancan tsohon da wannan dan majalisar da ya sa a kashe su da sannu kuma za mu karanta ma lokacin da imam zainal abidin yake magana shi ma sun firgita mutane sai suna cewa wayannan su ne wayannan su ne wannan ya nuna kun ga ainihin yadda aka iya rufe al'amarin al'amarin wan- wan- muta- mutane mutane shama shama- an an sha makance musu addini shamawa an sha makance musu addini gaba ɗaya ba su kan san menene ba suna faɗa da abin da ba su amma wayanda suka yi faɗan sun sani tunda wanda suka je karbala sun san wa suke faɗa da shi sun sani sarai amma wayannan da yawan mutane da suka suka suka yi tariya ba su san wa suke tariyan ba an ce musu wayansu harijawa ne wanda suka fita da'a suka fice daga addini su ne aka aka- suka nemi su hargitsa ƙasa aka ci- aka yi nasara aka ci wakan aka aka aka kamo su sannan in ta bayyana musu cewa ashe imam husaini sai kuma su sai kuma su tunanin su ya canza to ban san ta ina ne mutum zai nema musu uzuri ba su waɗanda suka aika aikan da suka san da wa suke da mai suke wanda duk ya ƙoƙarin ya ba wa mutane uzuri to gasken magana shine yana yana da durmayar da kai shine ya nuna yana tare da su abin da suka aikata a bisa gaskiya wani ma ana ma iya mashi uzuri wanda bai sani ba kamar wa- kamar wannan tsohon da da ya fahimci abin da ya- ya ya tuba kamar wannan shi ma dan majalisar da shi ma da ya fahimta amma duk da ko duk- duk duk- duk ya zo da ya sa an kashe su yana son ya tabbatar da cewa ba wanda ya san menene in kuma ka sani kai shiru ka zama kai da shi kun kun zama daya in ka san su wane ne ake faɗa da kai shiru to kun zama daya in kuma har ka ka nuna rashin yardan ka za za a kawar kamar yadda aka nuna ba- bayan mun ci wannan da sanzu za mu karanta cewa akwai ma wani dan eh, wani wani wani- wani jakadan sarkin ru da ya zo shi ma da ya fahimci kan ɗan yar annabi shi ma ya ya musanta mai yazidu sai yazidu ya ce a kashe shi kuma an san ba ba ba ba ba- ba jakada ba ma ko da ma dan wata ƙasa ne ya shigar da izini ya zuwa wata ƙasa ba a kashe shi ballantana a ce sarkin rom ya aiko shi da sako amma ya ce a kashe shi ko ka bi yadda suke so ko ka mutu kawai shi ke zance ya ƙare wannan shi ne da abu ɗin azzalumai sunan su kenan na da da na yanzu shi yasa imam hussein a cikin fit- a cikin wasiyar sai yake cewa inni lam akhruj asharan wala bataran wala mufsidan wala zalim domin shi wannan shine fitan saraka su muluk din ashar da batar da fasad da zul mulki ne ko duk abin da ya zama barazana gare shi a kawar dunya kawo to kuma wa- wa- waƙen yazidu da na banda na rubaji runi da kuma na la'ibar Ha- hashimu bil mulki fala khabarun ja'a wala wahayun nazar banu hashim sun yi wasa da mulki ba wani labarin da ya zo daga sama ba wani wahayin da ya zo wannan ya fito da imaninsa irin imanin ubansa da kakarsa irin imanin mu'awiya mai cewa ibn abi kafsha mai cewa abi abi ab- ab- abaitu illa dafanan dafana ya ce ibn abi kafsha kullum sai an tsanda da ihu ana cewa ashadu anna muhammadan rasulullah ya ce wani ɗaukaka ya wuce wannan ya ce na ƙi sai na bizne na bizne wato sai na kawar da cewa muhammadun rasulullah ne abaitu illa dafanan dafanan saboda kullum sai ya- ya sai da yana iyawa da an canza wannan amma dai kuma dai ya ya- ya- ya bizne wanda yake biznewa amma har yanzu ana cewa ashhadu anna muhammadu rasulullah bai bizne wannan ba na'am akwai abubuwan da ya bi bizne da yawan gaske wanda mu- yanzu aka nuna mutane aka ce addini za su ce a sama bid'a aka an kirkiro wani sabo amma saboda ya daffana wannan ya dafanu amma bai ibin da zaka ce da zaka ce duk musulmin ka ce mishi me matsayin Muhammad zai ce ab abduhu wa rasulu zai ce rasulullah kuma zai ce ashhadu anna Muhammad rasulullah amma ya bizna ashhadu anna aliyan waliyullah ya sh- ya bi- ya bi- ya bizna hayya ala khair al-amal da aka ce masa menene ma'anar khair al-amal sai aka sami ruwaya khairul amal walayat ahli al-bayt ahli al-bayt walayat ali muhammad khairul amal sai ce "Ah, ashe da wayo muna mun ɗauka sallah ita ce khairul amal ashe wayo aka yi mana muhammadu bai ishe shi ba ya sa mun sa sunansa a kiran sallah sai mun sa kuma 'ya'yan gidansa to a cire duk da abubuwa da dama da ya daffa ne sun daddafanu yanzu in mutum ya gansu zai ɗauka sabon abu ne aka fito da shi a addini amma muhammadu rasulullah bai dafanu ba kaga wanda ya ce a baitu illa dafanan dafanan ya ce dan abu kafsha ne haka kuma shi kuma uba- u- un- ubansa abu sufyan wanda ya je s- ya sa kafa ya zunguri kabarin hamza ya ce kuma ya aba amma ya ce aba amma miƙe abinda kuka yi jayayya da mu aka yau ya koma hannun yaran gidanmu kun ja a kan mulki irin yadda yazid yake ganin la'ibar hashimu bil mulki mulki ne yanzu ya koma hannun yan gidanmu lokacin da usman ya zama khalifa yace to kaga mulkin nan da ko- wabin nan da kuka yi jayayya da mu akai yau ya koma hannun yan yaran gidanmu to shi kuma ne ce "Ha- hashimu sun yi mulki sun yi haimu sun yi wasa da mulki to ba wani wahayi ba wani kuma shine shi- shine shi- shine kuma ra'ayin Ab- Abu Sufyan wanda ya miƙe da yake baya gani ya ce akwai wani anan an ce Usman ne Khalifa aka zo ko Banu Umayya suka taru a gida ga Usman ya zama Khalifa sai Abu Sufyan ya miƙe ya ce akwai wani anan banda ba Umayya sai aka ce ba kowa sai umayyawa sai ce to fa ba wani yawa abin ya zo hannun ku kar yi ku yi sake ya fice in ya fice ha- in- da- ku ku rika musayan shi daga hannu zuwa hannu a cikin gida gidan ku ya ce na rantse da duk abin da abu sufiya ne ke rantsewa da shi ba wuta ba aljanna to sai usman ya warkata ido haka sai ya ga wasu mata ne biyu ba umayyawa ba ne sai ya ce ku fita da shi ku fita da shi san mutum in mutum ya kalman kafirci akan fita da shi ne to shi ne imanin abu sufyan shi ne imanin mu'awiya shi yau shi ne imanin yazid wanda mutane suka nace sai sun danganta su da addinin muhammadu abin da daban al'ajibi wanda imam hassan ya taɓa rubuta ma mu'awiya wasiƙa ciki yana ba shi ansa akan wani abu ya ce kai mu'awiya wa mai haɗa kama da musulunci haka ke magana dangane da shi kai ne fa ka sada zumunci da 'ya'yan zina alhali manzo Allah a kejjatul wada ya ce babu ɗa sai na shimfiɗa kayi kaza kayi ka dole sabta mishi duk abin da ya da shi addinin ya ce to kai mai haɗa ka da musulunci haka ke magana da shi in ma mutum ya sa rigar musulunci an kira shi musulmi na'am akwai wanda suka yi imani don su kare jinainansu kuma sun riski abin da suka yi buri jinainansu ya karu sunansu musulmi amma menene zai maishe shi kuma alamin addini har kuma a ce shine addinin ba alamomin addinin ba kuma mutum ya nace a haka nan yake sai mu ce muku wannan gasken magana shine kar mutum ya ɗauka kawai labari ake bashi ainihin ma'arika ce zaunan nan wadda ta dara al'umma biyu tsakanin nan da nan in ba ka anan kana nan lazim ne ka san ina kake wanda in ka in ka shafa zuciyarka kana da ka kana da ƙwarzanan tausayi ga makiya iyalan gidan Muhammadu to kai lalle ka makiyan su saboda ba zai yiwu kana son su ya zama kana tausaya ma makiyan su ba kana da ƙwarzanan tausayi ga maƙiyansu tulle kai kana tare da su tunda Allah ta'ala yana cewa ainihin kuna tsammanin Allah zai kyale ku ne akan kun imani tun bai gwada ku har ya fitar da walija ba walija wanda aka ce walija shine ɓoyayyen soyayya da ke cikin can zuciya sai Allah ya tato in akwai son ku ga maƙi ko da ƙwarzani ne a zuciyarku sai an taso shi sai ya fito a sai inda kowa kwana ba kawai so na fatan ba a hannun can birnin zuciya da bai kan fito ba sai Allah ya tato shi in akwai shi an taso an gan shi ya bayyana cewa ga inda mutum ya nufa a zuciyarsa ko da ya kankana da ɗan tausayi ga makiya iyalan gidan muhammadu to kana tare da su kuma wallahi baka son annabi baka son iyalan gidansa lalle wannan wannan shine kawai bayan za ka ce mana a kai kai kai dan ba mu ne ko kai dan baina baina ne ko kana son kai ka hada guda biyu ne san ba zai yi ba wilaya da bara'a ne in wilaya na nan bara'a daga makiya amma ba kana son makiya da da masoya lokaci guda ba an jarrabci al'umma da wannan matsayi ya kamata ka san inda ka sa gaba insha Allah azim za mu yi ziyara da addu'a an raba littafin ziyara ko to a gurguje insha Allah ziyarar ashura sai muke ta ziyarar ashura ko da lokaci yana da kyau mutum ya rika ziyarar ashura akwai wani kisa na san na dan sha ba mu labarin wannan ba laifi da maimaita shi aka ce irin yadda mutum yakan rasu a ga halin da yake ciki aka ce wata mata ta rasu wani mafarki da ita a kyakkyawan kama ya ce da mai kika samu wani ta ce imam hussein ne ya ziyarto makabartansu da ya zo- ya kawo musu ziyara shine nan ainihin ya- ya- ya karbi cetonta sannan mace albarkacinta ma duk wanda suke kwanci a nan tare da ita duk an duk aka- duk aka kwace su to shi ne nan sai wani ne tashi ya je na binciken wannan matan da ya gani a mafarki har ya sami mijinta ya tambaye ta wai meye take- take da ba shi labarin wani aiki take ta samu wannan daraja sai ce shi da ya san tana tana kula da ziyarar ashuwa kudu ta yawan ziyarar ashuwa to sai ce to da shi ta wannan ziyarar ashura ne to ka gani makamala ala ba mu ala- al- al- al- ala kan rashe mu ziyarar imam hussein a- a nan duniya kuma da cetonsa a lahira Insha Allah. assalamu alaika ya aba abdullah assalamu alaika ya ibna rasulillah السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرتي السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مكانكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبت لقتالكم بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصبك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرؤوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك ومن عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم wannan abin da muke karanta shi ne abin da nake nanata mana wilaya da bara'a wanda kan inda wilayan ka ta je zai zama kuma bara'an ka ta je ga kishiyan wannan an fahimta Eh, wannan da ainihin wi- wilaya ya zuwa ga gare su ga shi na ce ni mai eh, yana taƙarrubi ya zuwa ga Allah da muwalati inni ataqarrabu ila Allah thumma ilaykum bi muwalatikum to kuma mene wa muwalati walikum wa bil bara'ati min adabi wan nas bi lakum lakum al harb wal bara'ati min ashiya'ihim magoya bayan su kenan shi'o'in su wa atba'ihim da mabiyan su silmun liman sana muku muharbun liman harba wa waliyun liman walakum mu'adun liman hadakum to su wasu suna kokari ne su ce mana su wilaya da adawan duk sun gwamaye wuri ɗaya wanda ba zai yi wa wa as'alullah alladhi akramani bi ma'rifatikum wa ma'rifati awliya'ikum wa razaqani al-bara'ata min a'da'ikum an yaj'alani ma'akum fi ad-dunya wal akhirah wa an yuthabbita li 'indakum qadama sidqin fi ad-dunya wal akhirah wa as'aluhu an yuballighani al-maqam al-mahmud alladhi lakum 'inda Allah وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناتج بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصاب بمصيبتي مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكابد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم الصلاة اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسة والعن عبيد بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابه الحمد لله على عظيم رزقيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي كلام الصدقين عندهم على الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العاد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين jiya na yi maganan kibiyar dare wannan yi suna tambayan wai ina kibiyar dare ne akwai na ga a- a manan sahiba mahadiya yanzu akwai ba sai kana da ba sai kana da littafi ba ko ba lura ba akwai a cikin net ko da azunan na- na- akwai sa- mahadiya ba- wanda wanda suka yi irin wannan sajjadiya din nan ka- jami'a sun yi eh, nabawiya na- na- akwai na annabi akwai na amirul mu'minin alawiya akwai na hassanaini na fatima da Sayyid- da sayyida fatima fatimiya da na hassan da husaina a tare su sannan kuma akwai na sajjadiya ga sunan ga sunan sun yi su don ka duba ne tu zaka gan su a cikin ah, sahifa mahadiya na ga shine a a shafi 87 akwai akwai sahamun lai kibiyar dare an ci aisa a cikin misba na kaf ami ya kawo kissan wani attajiri a birnin basara wanda wani wazi- waziri ya sa aka kamo sai aka kamo shi ya masa walakanci ya kuma shi mashi barazana to sai ce insha Allah zan harbe ka da kibiyan dare to sai ba a jima ba sai ga shi sarki ya ce a kamo waziri kan wani dalili sai ce a kulle shi da aka kulle shi sai ya ga wata takarda kamar ta faɗo daga sama a nan naɗe haka ya ɗauka ya buɗe sai ya ga yan su baitocin waƙe na cewa ka ka ka ka ɗauka kibiyar dare wasa ce to ita ce ta harbe ka sai ta mamaki wannan wannan ina wannan takardar ta fito game da miki to shikenan i- wannan abin yana kila ya gaya ma wasu ci ga fa abin da ya gani dama wancan mutumin ya ce zai harbe shi da kibiyan da ga kuma ga kuma baitotin da ke ci mishi ya gamu da kibiyan da to sai sarki ya ji labarin wannan ya ga wannan takardar sai ce o ashe ma dalilin kenan sai ce a zo da shi ya ce a dunga dukan bakinsa sai da ainihin haƙoransa suka zube har ya mutu kibiyar da rake wannan kuma irin harbin ma wato yadda ya nuna ainihin kibiyar tana yi zuwa ta kowane hanya sai ya zama sar- da sarki da waziri ne aka yi faɗa kaga sai Allah ta'ala ya ma- ya ma wannan attajirin maganin waziri daga ta ɓangaren sarki saboda haka kibiyan tana in aka harba ta makamal kuma yana da kyau a harba ta da daddare ne eh, bayan rabin dare Ra- bayan kaman bayan tsakanin sha biyun dare zuwa karfe daya a da can ya zai zama da wayan gaske mutum ya tashi amma yanzu na san mun cika ha- ha- ha- ha- ha- hayaniya kila ma lokacin idan mu yana nan a buɗe ba mu bai ci ba to ainihin amma da da ni da a kwanta bayan isha zai wahala mutum ya tashi tashi daidai wannan lokacin to ki ko da lokaci na dare dai mutum ya sa- tashi ya harba ya harba kibiya din bayan ya gama ya harba saboda su wa'annan su ba su su su ba su sun ce ba Allah sun tsaya tsayin daka su kisan kai kawai za su na gayu kisan kan nan su duk abin da ke- suke ta hankoro shine wai eh, arba'in ne ba za a yi saboda haka matakan da suka katan arba'in ne suke ta kokarin za su hana to kuma makamin nasu dai guda ɗaya ne kisan kai ne za su sai sai ya zama ba zai yi ba to shikenan kowa ne da irin nashi makamin ne ne mamakin masu yanzu kila sun ji kun ko kunya suke ji sun gaba son so gaba da gaba su yi harbi a ce soja ne suka harbi sai soja wai yana neman eh, taimakon yan tauri kuma da kuma hadda masu hadda waɗansu masu irin abubuwa haka wai wai masu layan zana ana ne masu layan zana za a ba su aiki sun samu kuwa suka samu wasu masu layan zana suka zo aka ce ga abin da za ku yi za ku maƙe ne ga wanda za ku harba suka ce ba su aka samu wani sai ba su wasu masu shiga barikin su yanzu ne ba su ba to kuma ne ko ko ma mutum ya yi mutum yana da layan zanen shi dai akwai- akwai ya kisan lalle na tsamanin wani mun taba ganin wani ya maƙe haka da bindiga ya haka kuma ga mota a- tana jiran shi ni sai ina ta kallon shi garo ni ce wannan me yake ne haka ashe yana da layin zane ne daidai ka za mu zo sai ne nan ya maki haka da mu to shi kenan dai ni na gan shi shi bai gani ba to shi kenan kaga wani- wani abin dariya wai kuma yanzu ana neman da ɗan tauri ne da matsafi da mai da boka wai da so za a yi to kun san allah kuwa Ba ku- ha, ba su san shi ba za su ga aiki action ɗinsa ne to wannan wannan a cikin sahifa sajjadiya a jami'a wa'insu abayanin adoyi da muke karanta in shara zan karanta mu wannan na 155 da 156 da 160 shi zan karanta a gurguje in sha بسم الله الرحمن الرحيم يا من سبق علمه ونفض حكمه صل على محمد وآله وعزل حلمك عن ظالمي وبادره بالنقمة وعاجله بالاستئصال وكبه لمن خره واقصصه بريكه واردر كيده في نحره وهو بيني وبينه بشغل شاغل وسقم دائم وصلبه روح الراحة واشدد عليه الوضع وخذه بالمخنق وحرجه في صدري ولا تثبت له قدمه ونكله واجتثه واستأصله وجبه وانزئ لباس نعمتك عنه والبسه الصغار واجعل عقباه النار بعد محو آثاره وسرد قراري وأسكنه دار بواري اللهم بادر اللهم بادر اللهم عجل اللهم عجل اللهم لا تعجل اللهم خذ اللهم خذ اللهم اصرف التوفيق اللهم اصرف التوفيق اللهم لا تنحنح اللهم لا تؤخر اللهم عليك به اللهم اشدد قبضتك علي وبك اتسمت علي وبك استجير منه وبك تواريت عنه وبك استكبيت دونه وبك استثرت من ضرائي اللهم احرسني بحراستك منه ومن عداتي واكفني بكفايتك كيده وكيد بغاتي اللهم احفظني بحبذ الايمان واصبر علي سترك الذي سترت به رسلك عن التواغيت وعسني بحزنك الذي وقيتهم به من الجوابيت اللهم أيدني منك بنصر لا ينفق وعزيمة سرك لا تختل وجللني بنورك واجعلني متضرعا بدرعك الواقية وقلعني بكلاءتك الوافية إنك واسع لما تشاء وولي وولي من لك توالى وناصر من إليك آوى وعون من بك استدعى وكافي من بك استكفى فإنك العزيز الذي لا يمانع عما يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبي عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وارزقني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي ولا اهلك وانت رجائي وكم من نعمه انعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري ويا من قل عند نعمه شكري ولم يحرمني ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني ويا من رآني على المعاصي فلم يحط- يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا النعماء التي لا توصى عددا صل على محمد وآل محمد وارفع عني شر من أراد بي من أرادني بشره وارفع عن وار- وارفع في نحري وارفع بك أستد بك أدفأ في نحري وأستعيذ من شره وأستعين عليه واكفني شره بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم رب السماوات السبع وما أذللن والأرضين السبع وما أقللن رب العرش العظيم رب محمد وآله الطاهرين أعوذ بك من شره وأطرق بك في نحري وأسألك أن تؤتيني خيره وتكفرني شره سورة الآية اللهم إني أسألك بنورك وعزك وجلالك وجميع معاليك أن تأخذ من يؤذيني أخذ الزلزلة عاجلة كما أهل- كما أهلكت عادا وثمود اللهم غمه بالبلاء غمة وغمه به طمة وارمه, وارمه بيوم لا مرد له وبساعة لا انقطاع لها يا قاسم الجبارين da yake wani lokaci mu musamman ne ne a shirarin ebele ne ko wanda ya sa aiki ko wanda suka sa shi to duk cikansu ne da wanda ya sa aikin da wanda aka sa shi duk allah ya karɓi addu'an mu اللهم إنه قد شهرني ونوه بي المكان فاصرف عني شره بسقم عاجل يشغله عني اللهم قرب أجله واقطع أثره وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة اللهم إن كنت تعلم أنه قد ظلمني وبغى علي فابتله ببلاء لا تستره الله يسمعني من ذلك mu ba- nan abu- an ce fulani ne ni ban ce fulani ba saboda ko ma wane ne Allah ya san shi Allahumma innaka ta'lamu man zalamani wa man alayhi فابتده ببلاء لا تستره وبفقر لا تجبره وبسوء لا تدفعه وسدد عليه من لا يرحمه اللهم قرب أجله وقضى أثره وأجل ذلك يا رب الساعة الساعة بحج محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين ربنا وتقبل دعاء بحج محمد وآله الطاهرين bari mu